ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau laraba goma ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan tara shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 64 a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni wanda muke gabatar a wannan masallaci na Usman bin Affan kofar gadon ɗaya Kano Najeriya idan yan uwa za su iya tunawa muna cikin abubuwan da aka hana a yi a sallah wanda laifi ne aikata su a cikin sallah mun tsaya akan hukuncin wucewa gaban mai sallah da sabanin malamai dangane da makka haramin makka aka ce ita tana da hukunci daban duk inda ba makka ba duk wanda ya zo wucewa gaban ka an gide shi ko ka tsare shi ko ka yaƙe shi yaƙar ana nufi duk yanda za ka hana shi ya wuce to ka hana shi shi ne abin da ake nufi da yaƙar to amma aka ce banda alharamul makki saboda cinkoso na dawafi cinkoso na baki mutane masallaci ne da koyaushe yana cike da mutane a da haka an sauƙaƙa wasu malaman kuma suka ce har makan ma akwai hukuncin har makan ma wannan ra'ayi ne daga cikin rayukan malamai suka ce la hujjata liman istasna makkata babu hujja ga wanda yake bance makka ya ce ban da makka tunda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ambaci makka ba to zance ne da yake malamai suna rinjayarwa shine duba da kunci da kuntatawa duk wanda aka ce a haramin makka ya zo musamman a wajen almataf inda ake dawafi zai hana wani ya wuce ta gabansa na farko ma ina za ka samu suturar ba wata sutura ba wani abin da za a bari ke sutura da shi to inda za ka taya kan mutanen to sai dai ka kare sallata kana yaƙi kenan za a yi ta wucewa shi yasa imamu hassan al-basri ya ce babu laifi mutum ya zo ya sallah a maka mata da yara suna dawafi a gabansa kamar yadda imamu tabarani ya rawaito da kuma tanzibul asar da isnadi ingantacce sun ce Allah ya faɗa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa muku matsi da kunci a cikin addinin ku ba cewa sai an sa sutura a makka a masallacin harami wannan akwai haraj da haka ba za a iya yi ba za a iya wucewa amma akwai hadisi da imam bukhari ya rawaito shi na doka ta gaba daya a masallacin mu idan muna sallah mun ga Allah ce law ya'lamu al-mar'u bayna yaday musalli ma za alai da mai wucewa gaban mai sallah ya san me yake kansa na laifi lakana an ya kaifa arba'ina da ya tsaya shekara arba'in ko sati arba'in ko wata arba'in shi ne ya fi alheri khairun lahu min an yi murra bai na dai akan ya wuce gaban mai sallah wannan tsoratarwa ne kada wanda ya wuce gaban wani wanda yake sallah idan ku yi haka to ya samu Allah to idan babu sutura fa an ce mutum ya sa zira'i uku tsawonsa in ka zo za ka wuce gaban wani mai sallah ba sutura wannan zira'i ɗaya ka ƙara biyu ka ƙara uku wannan tsawon wannan zira'i naka kenan ya zama ka ba da space ka ba da gap tsakaninka da inda mai sallan yake sujjada tsawon zira'i uku ɗaya biyu uku ka miƙe haka sai ka kewaye ta gaban shi ko kuma mafi karanci ƙasa da haka kamar yadda suka faɗa a don saboda ka ɗan ba da hanzari a ka wuce gaban mai sallacin da bai saka sutura ba an ce ka ture shi ka ture wanda zai wuce gaban ka in yi taurin kai kenan yake ya tsaya kama yaƙe shi ko da kuwa yana tafiya ne kana tafiya wannan aikin a sallah ƙoƙarin ture shi yana matsowa kana matsawa wannan halattaccen aiki ne shi ma ibada ne ko da kuwa kana jin tsoron motsin zai yawa wajen ture shi a kai aikin annabi ne ya saka kar ka bari wani ya wuce a gaban mai sallah kuma ko da ya yi je ya dawo ka tsare ka ci gaban sallah ya sake dawa da da tsarewa ya sake dawa da da tsarewa walau ta karrara ko da hakan ta maimaito wannan ba ba laifi bane ba to aka ce idan ka zo wajen ture shi ya mutu ba ka je ka an gije shi dama yana da wani tsohon ciwo yana yana tsugunawa ya mutu suka ce damu ko hadar jininsa a banza ne babu hukunci a kanka ba wani alkali da zai kashe ka ba wani alkali da zai kai ka gurkuku aiki yayi na shaidanu wucewa gaban mai sallah aka ture shi ya mutu shikenan haka su Sheikh Taqiyuddin Allah musu rahama suka bada. Um, Malam ce wa Abdul Ayi, mai sallah yana da daman yanzu nan muna magana akan abin da aka halatta yi. Yana da daman ya irga adadin ayoyin da yake so ya yi a raka'a ta farko ko raka'a ta biyu. Abdul Ayi. suka ƙara ma hadda ma tasbihi in ka lura kamar yanzu a cikin sallah to ya shagaltu da wani aiki kuma mutum yana cikin sallah ya irga aya biyar aya shida ma'ana ya sa a ransa zai yi aya goma aya kaza da ma tasbihi suka ce babu laifi ba an sa shi ya irga kabarbarin sallar idi ba idan mutum ya zo sallar idi ba yana irga kabara nawa ba ba dole sai ka lissafa Allahu akbar kaga yi a ranka zaka ji cewa daya Allahu akbar zaka ji cewa biyu Allah ko ba kaman yawwa to babu laifi a sallah ma in ka zo ka lissafa adadin ayoyin da zaka yi a raka ta farko ko raka ta biyu sannan suka ce ba an baka dama ba in kana tasbihi ma ka irga ka ce guda uku ko guda kaza guda kaza to shi ma wannan babu laifi kamar yadda suka faɗa Allah musu rahama suka ce dalilin halatta addul ayi irga aya a sallah shine addu tasbih da addu takbiratul eid irga tasbihi an halatta ma kai guda kaza ba za ka yi ta yi ba sai ka ji kamar kayi guda biyar ko shida ko na sai ka ce ya isa sai ka dauko to ita ma aya babu laifi ka irga adadin wato nawa kake so kai wasu malaman a suka ce ba sai an irga tasbihi ba ba a so a irga tasbihi an ce ne kada ka yi ƙasa da uku amma ba cewa aka yi ka irga ba wannan dai wata magana ne cikin maganganun malamai da saɓani to da mai mutum zai irga ayoyi idan mutum ya zo sallar idi in yana yin kabarbari da me yake irgawa da yan yatsunsa Allahu Akbar ka dan nade kana irgawa Allahu Akbar kai amfani da hannunka wajen irgawa babu laifi haka ma idan ka zo sallar ita ma in kai irga babu laifi Muhammad ibn Khalaf ya ruwaito daga Anas Allah ya yarda da shi yace ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qilu al-ay bi asabihi ni na ga annabi yana sallah yana zuba karatun Qur'ani yana irga ayoyin da yake karantawa da ƴan yatsunsa ya karanta aya kaza yana dan motsa yatsarsa da sunan yana yana irgawa duk da wannan hadisin wasu malamai sun ce sun bincika shi daga Anas gaskiya ba su ga hadisin ba amma Ibn Adi ya rawaito shi daga Abdullahi bin Amru a riwayar ba daga Anas wani daga Abdullahi dan Amr shi ma yace ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uddu al-ayi fi salah naga annabi yana irga ayoyi a cikin a cikin sallah wannan kenan idan mutum ya ga dama zai iya yi to ga wani kuma hukuncin wal fathu ala imami ina tare da ni ko da a cikin littafin kuma karanta wal fathu ala imami ma'ana ya halatta ga mamu ya yi buɗi wa liman ɗansa wato idan ya yi kuskure a karatu ko kuma ayat ta makale masa saboda riwayar imam abu dawuda daga ibn umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla salatan fa lubbisa alaihi annabi ya zo yana sallah wata rana sai abun ya dan rikice masa haka ayar bata zo ba ka duba qur'ani ma mu'jizar qur'ani ya je ya dawo ayar bata zo ba kawai sai ya rukuyi daman ita karatun qur'ani a sallah aka ce idan liman yana karatu ya ja wuri ya ji ya tike ya dawo ya tike kuma su ma mu ba su dora shi ba to kuri ya rukuyi kai ya ce wai dole dole wai sai ya gano wurin an gane idza lubbisa alayka alqira'a idan karatun qur'ani ya da rikice maka kaje ka dawo dama in liman ya je ya dawo in dai ba ayat da yake karanta ne dan tazkir akwai ayat da yake karanta dan dada tunatarwa saboda sakon da ke ciki ya karanta sau ɗaya ko sau biyu limamai sukan yi wannan saboda mamu su ji cewa ga wani abin da Allah yake faɗa ko akan wuta ko aljanna ko rahama ko azaba ba in maimaitawa ne na kuskure to sai a dora masa wani lokacin liman yakan yi shiru in ya zo wurin sai dan shiru yana nufin ku dora masa ya wuce to wannan dora wa liman din in yayi shiru ko aka ji yayi kuskuren da zai bata ma'ana ko da bai nemi a gyara masa ba to wani ya gaya mai na daidai din to ya halatta ma mu yayi wannan aikin wannan maganar a cikin sallah na yi wa liman gyara na ɗora masa aya wannan ba laifi amma ba koyaushe ake wa liman gyara ba dan ya tsallake aya ba sai ka yi magana ba babu damuwa tunda bai bata ma'ana ba ina fata ana fahimta dan ya canja wani wasali in dai bai lalata ma'ana ba to shi ma babu laifi za a iya barin sai wuce amma in yayi kuskure ya jawo magana aljanna sai kuma ya rufe da yan wuta a'a a gyara masa duk wanda faman ya amal wato wanda ya aikata wani aiki kamar misali ya kawo aya da suke magana akan wanda ya aikata wani aiki na aljanna sai ya ce fa ulaika ashabun nari a'a ai lissafin ma bai yi bayi mutum ya jawo karatu taryam taryam yana bayanin yan aljanna kudin sai ya sai ya rufe da bayanin yan wuta a'a to sai a gyara masa kwanan nan wani cikin limamai a harami a hajji bayan an dawo hajji kenan yana karatu sosai ɗaya ne daga cikin limaman nan yana jan ƙur'anin nan ya jawo da ya jawo wani guri yana bayanin yan aljanna kullum sai abun sai zo mun sai rufe da wata aya da cike magana akan yan wuta abba malam kaga wani wani ribas da yayi ai ko numfashi bai ba ko ya dawo ya gyare gurin ba kowa ya gane ba muna tare da wasu malamai a kusa da ni haka ana idan sallah sai naga wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan sai wani a ciki yace ai daga ganin lissafin ma bai yi daidai ba ya za a zo a ce a kawo magana yan aljanna kuma a ce karshe kuma a kawo jahannama a yi maganar aljanna kuma kawo jahannama a to qur'ani yana da wannan wani lokacin daukan numfashi kana cikin wallahi sai ka zo ka dasa kawai ka wuce baka san cewa ba daidai kai ba to irin wannan ya faru mamu yana da dama ya daga liman ya gyara masa shi ma da ba dan yayi maza maza ya gyara ba ai ba za su bari ya wuce ba ai duk wanda ka ganshi a bayan limamin nan a haramin maka ai wato da kake ne wataƙila ma ya ma fi liman din karatu kwarai da gaske wa akwai wanda kurin aikin su ne gwamnati ta dauke su kawai ta zuba su a wannan to ai karatu ne duk duniya ana ji ya za a bari ya kuskure a dauka wanda kowane abu ciki ana dauka ai kullun ne duty ne ai kuma akwai wanda daman suke gyara wa liman din daman ba kowa yake ba kawai daman shi aikin sa ya san dutin sa ne yau ya riga ya san duk inda limamin nan zai karanta to a kwakwalwarsa abu yake to su ne masu wanda limamai suke jin tsoron su kenan in ya gan shi ba yanda zai da shi dole ya kyale shi to idan liman yayi wannan ana iya masa gyara to a wannan hadisin da annabi ya zo ya zo ba a yi masa gyara ba sai ya rukuyi da ya juya ya gama sallah sai ya ga ubayyu kun san ubayyu dan ka'ab to babban makarancin qur'ani ne a cikin sahabbai ubayyu ba ai kware kuwa mahaddaci makaranci masani gangaran sai annabi ya ce sallaita ma'ana ubayyu kai sallah tare da mu sai ubayyu ya ce kwarai ya ce to fa ma mana me hana ka kaman gyara ka duba tawazu ka duba annabi da kansa yana cewa me yasa da aka ji ya nemi aya ba ta zo ba a gyara masa ba ba a dora masa ba a wata riwaya sai ce haibatuk wato kwarjininka ya rasu Allah ya ce wallahi kwarjininka wallahi na ji kayi din amma ba zan iya ɗagawa wallahi Allahu akbar Imam al-Khattabi yace wannan hadisin isnaduhu jayyid isnadin sa mai kyau ne a wata riwaya as-sallaita ma'ana a wata riwaya cewa wai a masallacin nan ba irin su ubayyu ne na zo karatu karatun ya tsaya mun ba irin su ubayyu ne yace ina nan fidaka abi wa ummi ya rasulullah yace me ya hana ka gyara mini yace kwarjini ya ce ba zan iya ba zan iya ba ne kai min nauyi ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ina fata ana fahimta yawwa to akwai inda ake gyara a dole shi kuma kamar yanzu liman yazo ya tsallake aya a fatiha kaga wannan aizan ce ya baci walaqad atainaka sab'an min al-masani Allah da kansa yace bakwai ce sai zubar da ɗaya ko biyu wannan kan ku bai nema muku tashe shi wajibi ne wannan gyaran sallah waliman a cikin fatiha dole ne saboda kuma ita fatiha ita ce kadai suran da in an yi ta ba daidai ba take taba sallah gyara na wajibi na biyu a sallah shine kanisiyani sajada liman ya zo ya manta sajada sujada wannan kam duk yadda za a yi ku fa gaya masa fa akwai sauran sujada fa ku yi masa a buga masa tasbihi in aka ga ya dade ya fara tahiya a kula sosai sai a ce subhanallah in mai nutsuwa ne zai gane subhanallah in nan kar ya zauna ne a ai ai an barka ka dade a zaune sujjada ne baka kara ba sai ya kara sujjada wani an taba mai tasbihi da dai ba a masallaci bane duk ya biya rude suka yi subhanallah ya zauna aka ƙara subhanallah sai ya miƙe aka yi subhanallah duk ya biya rikide ashe wani abin ya bari ko sujada ce ya bari ko mene ya bari kawai da ya ga tasbihin yayi yawa sai ya ju ya ce kai ladan sake ta da ya gama wallahi tallahi ya ce ya zo ana wani mata lokaci sake ta da ya gama kawai kuma ladan kawai ya sake kirka mata sallah yace an zubar da wajen gaba daya to malamai suka ce ita sallah duk inda ta lalace sai an gyara ta ba a sake sabuwar kirka mata sallah to rudar da shi suka yi yayi nan suka yi subhanallah yayi nan suka yi subhanallah kawai ya juyo kawai sai aka ga ya juyo yace kai sake gama to ya za su yi mamu dole haka suka bi shi da a ce akwai ilimin an karanta abin a ilmanci aka yi to da da da ba a yi haka ba gaskiya kuskure ne kawai duk yanda ta faru in ma magana aka yi masa aka ce kaga sujjada ka bari wannan gyaran ya halatta tunda bai gane subhanallahi ba to ka gaya mu ya za a sa ya gyara ba yadda za a yi an gane wannan ko to wannan kenan um, ko da ya shiga wata sura ne ko ya shiga wata, wata raka'a in dai ya manta sujjada to a tunatar da shi ya dawa ya abu na biyu shin kana iya yin wanda ba limamin ka ba gyara misalin kai kana cikin sallah kana nafila sai wasu suka zo suna yin sallah a gefen ka sai liman ɗinsa sai ya kuskure kai fa kana taka sallah sai ya rikice za ka iya masa gyara ka tsallaka daga taka sallah ka gyara wa limamin da ba naka ba ba a yi duk abin da zai yi ba za ka yi masa buɗi ba saboda la yufta ala ghairi al imam ba a yin buɗin sallah da gyaran sallah ga wanda ba imamin liman ɗinka ba suka ce ai ka shagaltu da wani abin da ba a sa ka ba kuma a sallah ba a so ka shigaltu da aikin da ba a sa ka ba amma inda a ce wani yayi fa suka ce wa in fa'ala lam tabtul salatuhu idan har wani yayi wa wani gyara a waje wanda ba liman ɗinsa ba shi yana cikin tattasa sallar sai ya jiyo wani yana kuskure ko yana nafila yana kuskure sai mai gyara ya dan mai gyara haka ya ci gaba to sallar sa dai bata ɓaci ba sai dai ya shiga aikin da ba a sa shi ba ba lalle kuma ya samu ladan gyaran ba yace wa lubsu sobi ya halatta mutum a sallah wato ya saka me ya saka riga kamar misalin rigarsa ta sauka ƙasa ya ɗoro ta ko mayafinsa ya faɗi ya ɗauka ya yafa wa laful imama ɗaura rawani naɗe rawani haka laful imama shi ma wannan aikin halattaccen aiki ne a sallah saboda an samu riwaya manzon Allah wata rana yana sallah ya naɗe jikinsa da kwarjallansa yana cikin sallah ihraminsa ko mayafinsa ko zaninsa da yake lulluɓa ya ɗan faɗi ya sa hannu ya naɗe jikinsa to tunda kaga annabi yayi kaga ai aiki ya halatta kenan ina fata ana fahimta riwaya kuma ta zo yana cikin sallah ya ɗauki wato umama hadisin abi qatada ya ɗauki umama kamar ya ɗauki yaro ƙarami a a cikin sallah akwai riwayar da ta zo ita ma ingantacciya riwayar Imam Abu Dawuda babu al'amali fi salati wata rana na Aisha ta zo annabi yana sallah ya ji tana kwankwasa kofa ya matsa ya je bude mata kofa shine Abu Dawuda ya masa babu yace babu al'amali fi salat babin da yake magana kan ya halatta a danyi karamin aiki a sallah kenan idan mutum yana cikin kiyamun laili ko yana sallah ya rufe kofa iyalinsa suna bugawa ko wataƙila wani yaro mai rigima ya zo yana ta buga mai kofa ya hana shi kushoyi in ya dan matsa ya bude kofa wannan babu laifi dan manzon Allah ya bude yana na Aisha kofa a cikin a cikin sallah sannan daukan yaro karami dan jariri yaro mai rarrafe yaro mai wasa in kana sallah kaga yana kuka ko kuma kaga yana rigima ko zai je barar da wani abu zaka iya daga shi ka rike shi kai sallah shi ma dalili manzon Allah ya dauki umama a hadisin imamu al-bukhari kitabu salat yace babu idza hamala jariyatan sadiratan ala unuqihi fi salati hadisi na 516 bukhari yace ya halatta mutum ya dauki yarinya akan wuyansa yana cikin sallah hadisin imamu wato abi qatada haka kuma nade kwarjallan ko nade zanin ko gyara babbar riga ko yaba mayafi ko ihrami da mutum ya faɗi masa shi ma imam muslim ya ruwaito wato a cikin sallah babu laifi mutum zai iya wannan wa qatlu hayyatin wa aqrabin wa qablin wa qatlu hayyatin ya halatta kashe maciji yanzu mun shiga aikin da an halatta baya bata sallah in kun lura da karatun kashe maciji duk wanda ya zo yana sallah ya ga maciji to ya nemi makamin da zai buge macijin nan kaga maciji abu ne wanda yake mai hadari in har a cikin sallah an ce in ka gan shi ka kashe shi to kaga ai yana cutarwa kenan to me yasa aka ce ka kashe shi dan kar a bashi ya cutar da kai ko ya cutar da wani wa qatlu hayyatin ko kunama kana cikin sallah sai kaga kunama tana tahowa to ka tafi ka taka ta ko kai wani abu ka lullube ta ko ka nemi wani kwano ka danne ta ina fata ana fahimta duk wannan ya, ya, ya, ya halatta ko ko kwarkwata ko kudin cizo kwarkwata ta zo maka ka murkushe ta kaga kai kisan kai ka zubar da jini ko irin kudin cizo din nan a duka wannan babu laifi a sallah idan an yi manzo Allah yayi umarni hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce riwayar Imam Ahmad shi ma ya ruwaito cewa yayi umarni da da a kashe abubuwa bakake guda biyu amar bi qatlil aswadaini alhayyatu wal aqrab da maciji da da, da sukunama duka annabi in yace in kana sallah kaga maciji kashe shi dan karami ne ko babba da kuma kunama فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا ما لن يتي إذن mutum mai sallah a tsala ya tsawaita aiki a cikin sallah aikin ya yi tsawo urfan a al'ada aka gane cewa kai aikin nan nawa ne ya yi tsawo ina fata ana fahimta to wannan gaskiya in dai aikin ya yi yawa a al'adance aka gane wannan daga san daga kashe maciji tun daga cikin masallaci an gan shi ya tafi kofar gadon ɗaya kaga wannan ya wuce hankali ai ina fata ana fata dan wani kare ɗauka tun da an ce ya kashe maciji yana nan masallaci ya ga maciji ya tabinsa wata ilima ya miƙa har ɗan agundi a'a to wannan sallah ta lalace ina ba ta ana fahimta duk wani aiki da muka faɗa a nan gurin in a tsala idan alfina urfan in aikin ya tsawaita a cikin sallah to gaskiya wannan sallah ta ɓaci in ba da larura ba shi sai min gairi da ruratin bila tafriqin ma'ana babu wani ɗan bambanci kawai zarce ya yi ya wuce ya ta aikin wannan gaskiya sallah ta lalace kamar yadda abi zur'a ai abi barzat al-aslami ya taɓa yin haka ya bi wata dabba zai kashe ta a sallah kuma ta gudu ya bi ta da gudu to kaga wannan yayi yawa in ta gudu sai ka kyale ta wannan idan ya wuce fagen inda kake yin sallah din kenan shi yace badalat ai badalatis salatu walau sahwan kai koda kuda da rafkanwa ne mutum ya zo ya aikata aiki irin wannan wai ya zo yana ƙoƙarin a kashe kunama duk ya biya zagaya a ɗaki wai yana neman kunama yana cikin sallah ba ya ga kunama ta shiga gargashin kaya ya daga nan ta juya nan ya daga har ma aka ɗauka ma kashe kunamar yake kawai sai ya ce wallahi ya mamanta shi yana sallah to babu wani maganar mantuwa sallah ta ɓaci kawai in dai aiki ya yawaita a cikin sallah ko da da mantuwa ne to wannan sallah ainihin wato ta lalace wasu malaman suka ce la yaqtuluha illa idza kana amdan a'a ba zai ɓaci sallar ba sai dai inda gangan yayi kamar yadda wasu malamai suka faɗa suka ce dalilin mu shine ai an samu babban aiki a lokacin annaba a cikin sallah kuma sallah bata ɓaci ba kuna tare da ni kuwa yawwa yanzu muna magana ne akan aiki mai yawa yana ɓata sallah suka ce inda rafkanuwa ne gaskiya bata ɓaci wannan ƙauli na biyu kenan wasu can da na gaya muku na farko suka ce ko da da rafkanuwa ne sallah ta ɓaci to menene ya faru babban aiki da aka yi a masallacin annabi hadisin zuliya da ne wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah ce mai raka'a hudu ko azhar ko la'asar kurin yana yin assalamu alaikum raka'a biyu shikenan sai ya sallama raka'a biyu sai ya sallama sabai suka yi sallama bayan ya sallama ya tashi daga inda yake zama na liman ya tafi ƙarshen masallaci ya zauna kai wata riwaya ma aka ce wani ɗaki ya je ya shiga inda yake hutawa in ya yi da sallah zuliyadaini ya tashi ya ce ya rasulallah shi kaɗai sauran sahabbai duk kowa ya san sallan nan gaskiya biyu aka yi ku lura fa jama'a saboda musamman masu yi wa liman izgili idan ya fara rafkan a ce wai ko bai ce fa ne bane ba a'a abun zuwa yake wallahi annabi yayi sallah raka'a mai raka'a hudu yayi sallama a raka'a biyu ya tashi yayi shiga daki a wata riwaya ko ya koma can gefe wa- bayan masallaci sai wani mutum guda ɗaya duk sahabbai ba wanda ya tashi saboda kawai sun san to wai wahayi akai an canjin azhar din nan ne ta zama raka'a biyu kuma annabi bai musu bayani ba to kuma shi annabi ne وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى suka to watakila Allah ne ya ce yayi to bana dai mu jira mu ga me zai faru sai jari ni daya wani mutum da ake ce da shi zume ne ya ce kai ba zan yi shiru ba ya tashi ya je ya samu annabi kaga ya tashi yayi me yayi tafiya ya je ya ce ya rasulullahi a kusirati salatu am nasita wai an rage sallah ne ko kuma mantuwa kai ina masu cewa annabi baya mantuwa yana iya yin mantuwa Allah yakan iya sa ya manta wani abu dan a shar'anta ko kuma ma ya mantuwa din kuma Allah ya tunatar da shi manzo Allah ya ce inna zalika lam yaqa ko ɗaya a cikin su bai faru ba ba a rage sallah ba kuma ni ban yi mantuwa ba daidai ne sallata zulai ne ya ce bala inna ba'da zalika qad waqa lalle ko ya manzon Allah ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu wallahi ya faru to fa ko dai mantuwa kai ko kuma an rage sallah annabi yace ko ɗaya bai faru ba zulladin ne yace ɗaya fa ya faru shi yace to shikenan sai annabi ya jiro kansa bai yace a haƙƙun ma yaqulu zulladin wai abinda Zulyadaini ya faɗa cewa sallar nan raka'a biyu muka yi ta daidai ne? Duk masallaci ce, a ƙwarai ko biyu aka yi, biyu aka yi. To, sai annabi ya tashi ya taka, ya taka, ya taka, ya taka, ya baro ɗakin da yake, ya zo ya cika sallah, ya yi ba'aji. Suka ce yanzu wannan duk abin da ya faru na labari tafiyar Zulyadaini zai same shi. taka wanda annabi yayi ya tafi ya je zauna a can hirar da suke du aiki ne gaba ɗaya a cikin sallah da rafkanuwa da maganar da sahabbai ma suke du aiki ne rafkanuwa suka ce sallah fa ta yi ba abin da ya same ta sujjada ba a ma da yayi saboda ƙarin da yayi na sallama ba a wurin ta ba ai kaga yayi assalamu alaikum ya kawo sallama ba wurin ta ba kaga yayi ƙari kenan yanzu a nan gurin ba faragi zaka duba ba a'a ba rage kafin yayi ragin ba yayi ƙari ba to wannan ƙarin shi za a yi wasu da suka ce tun da wannan ya faru duk wanda irafkana a cikin rafkanuwa ya yi wani kuskure a cikin sallah kowane aiki ya yi to sallah ko da abin ya tsawaita sallah ba ta lalace ba yaya wannan hujja ta burge ku ba ta burge ku ba ko wani ya ce a kamar yanzu misalin mutum ya zo zai kashe kunama a nan masallacin ita binta ita binta har ya je bakin titi wai kunama yake nema kawai ya ci bonus ya ci bulus kawai to wannan sabanin malamai ne shi mai littafin kulura cewa fa in aqala alfi'la ulfan min ghairi daruratin wa bila tafriqin batalat falau sahwan to shine wasu suka ci gyaransa suka ci gaskiya inda rafkanwa ne ainihin wato sallah bata ɓaci ba to sai wasu suka shiga tsakiya suka ce babu damuwa idan ya shiga wani abu ba jinsin sallar ba ya shiga wani aiki da bai shafi sallar ba to sallah ta ɓaci ko da da rafkanuwa ne min ghairi jinsi sala amma in aikin nan da yayi duk yawansa in dai ya shafi sallar ne kamar na zuliya dai nan ne suka ce to sallah bata ɓaci ba za a ci gaba da yin sallah a haka saboda larura ce ta faru idan larura ce fa larura ce ta faru kamar misalin wani abu na tsoro ya same ka kai wani babban aiki kana cikin sallah sai ka ji al'amar kamar ka yi baki cikin dare ƙarfe uku kana ta fafata ka ji motsi kuma ka ɗauko doguwar sallah kana ta yi to sai kai ta kana kana ta matsawa kana ta matsawa har ka bar ɗakin da kake ka shiga balo ka tsallaka wannan kaga tsoro ne yasa ka ka matsa suka ce in tsoro ne in khawf ne ko kuma abu na biyu tsoron gobara ce ta tashi kana sallah baka gama ba kaga gobara sai kai ta matsawa daga inda kake sallah har ka koma kai tafiya mai nisa dan ka tseratar da sallarka kaga wannan khauf ne to shi ma wannan sallah bata baci ba ko da kuwa an samu aikin ya rarrabu menene karamin aiki a sallah suka ce karamin aiki aikin da annabi ya yi a cikin sallah kamar buɗe na na Aisha kofa wannan karamin aiki ne me karamin aiki daukan umama da yayi akan kafadarsa wannan karamin aiki ne me karamin aiki hawa munbari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da sauka da yayi shi ma wannan duk aiki ne karami suka ce ba ma wannan ba an zo sallar tsoro ai sallar wannan rashin lafiyar rana manzo Allah aka ga yana ta stepping back yana ta komawa bawa ya je gaba ya dawo ya je gaba ya dawo duk a cikin sallah ne suka ce wannan karamin aiki ne sallah bata bace ba hadisin Imam Bukhari shi yasa ma Bukhari yace babul amali fi salah babin da yake magana akan halaccin wato dabba ay halaccin aiki a cikin a cikin sallah sauransu to wannan kenan malam yace to aikin zuciya fa ai ka san akwai aikin zuciya da ya ma fa aikin gangan jiki sallah tana ɓaci in zuciya ta kama aiki ya aikin zuciya yake kana sallah a yanzu nan ka kabbar sallah isha'i ne za a yi amma har ka je Lagos ka dawo ka tafi tasha ka ɗora kayan ka a mota ka yi tafiya ka je tasha kasuwa ka yi sayayya har ka hawo jirgi ka sake dawowa ko ka hawo mota ka sake dawowa liman yana assalamu alaikum ka je Lagos ka dawo ana yi ko ba yi ka je kasuwa ka bude shago ka yi ciniki ka yi kaza duk a sallah malam ana shagali a cikin sallah amma na zuciya to wannan aikin amalul qalbi fi sallah idan aikin gangan jiki yana bata sallah to yaya aikin zuciya ka yi sallah a cikin sallah ka da ki yaro ka shirya zaka masa shegen duka in ka zo a amatarka zaka mata kaza zaka je asibiti zaka ɗauko ta daga asibitin ma zaka biya ka kai ta gidan yini ka sauke ta daga duk kana cikin sallah malam murrab kana murrab kana fiye da yadda kake tsammani a sallah raka'a biyu in ka ji irin tunani da aikin da kake abin zai baka mamaki to wannan shi karan kansa amalul kalbi aikin zuciya a cikin sallah baya ɓata sallah amma yana zakkare ladan sallah mutum zai wayi gari na'am za a rubuta a littafinsa ya yi sallah amma in an duba sai a ga fankoce babu khushu'i a ciki menene ma'anar khushu'i alladhina fi salatihim khashi'un a cikin surul mu'minun sune waɗanda suke da khushu'i in sun zo sallah sallar kadai suke fuskanta ba sa fuskantar wani abu na na duniya a ciki ina fata ana fahimta mutumin da ya tsawaita kallon wani abu yana cikin sallah ya tsalatu nazarin fi kitabi yana sallah liman yana ta zabga karatu shi kuma yana ta duba wani littafi ya yi aiki to shi ma ya zabtare ladan sallarsa amma baya bata sallarsa sallah bata ɓaci ba don ya yi wannan wa yubahu qira'atu awakhir as-suwari wa awsatuha ko wa awsatiha malam yace ya halatta idan mai sallah ya zo ya rinka zaben ƙarshen sura duk surar da ya haddace ya zaɓi ƙarshen ta ya karanta ba laifi ina fata ana fahimta wannan ya bahu sallar nan ta fadalla ne ko ta nafila a wakil sori kamar irin karanta su amanar rasulu kaga ƙarshen sura ne ina fata ana fahimta ko ka samu ƙarshen suratul juma'a ka karanta wasu ayoyi na ƙarshe ko suratul taghabun ka zaɓa ka karanta ko ka je ƙarshen amma ya ta aluna ka karanta ina fata ana fahimta ko kuma tsakiyar sura kar ka karanta farko kar ka karanta ƙarshe ka yanki tsakiyar kuran dan an ce faqar umma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka na karatun alqur'ani Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce an ce ya halatta a yi ta yi amma fa ba a so mutum ya saba da haka asalin karatu shine ka ɗauko farkon sura in baka kare ba ka tsaya inda ka tsaya a rabi ka kammala ta shine asali da haka ibnu taymiya ya ce malaman da suka ce kar a ne da abin ya zama al'ada maganar ta fi daidai amma halacci ya halatta amma ya zama kai kullun karatunka a sallah ƙarshen sura ko kullun sai dai ka yanke wani wuri ba a jin farkon sura ga gajejjerun surori annabi an turo shi yana karanta al-shamsi wa duhaha wal layli idha yasha ni yana karantawa idza ja'aka al-munafiquna wad-dur wa kitabin mastur waz-zariyati zarwa inna fatana laka duk ba farkon sura yake karanta kai ka tsallake wannan gaba ɗaya rayuwar ka sallah kawai sai dai ƙarshen sura da kuma tsakiya aka ce kar ka yi ihtiyaj sai dai ka rinka yi lokaci bayan lokaci ina fata suka ce ya Allah ya kurja amma wato mabat alaihi sunna saboda kar ya fita akan abin da sunna ta gudana ina fata ana fahimta sannan kuma an ruwaito al'adar sahabbai da tabi'ai karanto farkon sura ne zuwa ƙarshe ko su karanto farkon sura zuwa tsakiya sai su yi rukuyi in ta yi tsawo su rage ta wannan shine al'adar sahabbai da tabi'ai to amma dai idan mutum ya yi sallarsa ba ta ɓaci ba kuma ya halatta amma kan ya mai da abin ya zama al'ada kullum in ji su da bada akwai riwayar Imam Ahmad da Imam Muslim daga Abdullahi dan Abbas suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yakra fi ula min rak'atay al-fajr wato qawluhu qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ayar suratul baqara aya ta 136 ka duba fa idan annabi ya zo rak'atan al-fajr a cikin bakaran sai ya tafi aya ta 136 ya dauko wata aya ya karanta ashe ya halatta ya shiga tsakiyar sura ka zaɓi ko ina ka karanta a raka'a ta biyu a rakatan alfajr manzon Allah yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah cikin Ali Imran aya ta 64 suka ce da ba dan ya halatta ba annabi yayi da ka ya halatta kenan ya halatta ai ko ina ka zaɓa ka karanta a cikin alqur'ani wani limami ne yazo ana wai ana sallah wai ana tsauri wai irin a tarawi ya gama fati a wani tsali na ce sun ma nazar Allahu Akbar sun ma nazar aya ce maimakon ya ƙara sun ma abasa wa basar sun ma adbara wa stakbar tsala in haza illa sirri da sariki sun ma nazar Allahu Akbar ma mu kuma ana ta murna ana an ya gama da mu ya yi sauri to sallah ta yi amma dai gaskiya ta yi kaɗan fa duk da cewa ko fatiha kadai ka karanta sallar ka tayi fatiha kadai kuna fahimta na malaman bikiyu ne suka ce wanda izo karatu bai karanta sura ba to ya rage fatiha zai yi sujjada kabli amma a sunna idan mutum ya zo sallah ya karanta fatiha zalla sallarsa ba ta yi me ya faru an tambayi wani sahabi shi gaba ɗaya fatiha ya karanta ya iya karanta sauran surori ya ce ban iya komai ba kuma aka tabbatar mai da sallarsa babban larura a sallah karanta fatiha sai za ko malaman fiqihun ma ku lura a fiqihu me suka ce karanta sura sunna kenan kin karanta sura a sallah sura a sallah baya bata sallah amma irin karanta fatiha a sallah yana lalata sallah ko da raka'a ɗaya ce kace bari ka ka ignoring fatiha ka karanta kullu wallahi maimakon fatiha sallah ka ta lalace la salata liman lam yaqra bi ummi alquran malan shi wa idza nabahu shay'un sabbaha rajulun wa saffaqat wa saffaqat imra'atun bi batni kaffiha ala dhahri al-ukhra to yanzu kuma ya kawo mana ya za a gyara sallah in wani abu ya faru na bahu ana nufin araba idan wani abu ya bijiro wa mai sallah yana cikin sallah wani abu shaihun din nan amrun ne kamar misalin wani ya zo kana cikin sallah yana ta assalamu alaikum assalamu alaikum alhaji baya nan ne kai kuma kana tura kanka kana sallah ba yaro ba wanda ya magana ina fata ana fahimta ko kuma idan wani abu ya faru liman ɗinka ya kuskure kaga wannan na bahu shehun ne bi salati sabbaha ka ce subhanallah yanzu in mun gane ashe yin tasbihi a sallah ba sai gyara wa liman bane kare idan na bahu shay'un in wani abu ya bujiro ya zo kamar misali gobara ta kama matarka tana cikin ɗaki ga wuta kai kuma ka zo ka yanke sallah ya halin ka ce subhanallah kaga ai me za ta faɗa ka ta ji ko ba ka bane na bahu shay'un yaro ya zo yana rarrafe kana sallah ga can uwarsa tana can mai shiririta ya tinkari dutsen guga subhanallah wannan tasbihin da zaka yi na naba hushe in wani abu ya same ka a sallah bai bata sallah ba ya halatta wani ya zo yana ta ma sallama ga ka gashi kana sallah saboda akwai gyaran murya shi zan zo yi magana akan sa yanzu insha Allah me hukuncin sa abinda shari'a ta bada dama a yi mai tasbihi duk da shi kansa gyaran murya akwai magana a kansa za mu ji mai malama za su ce kenan wani yazo yana maka zai rikitar da kai ya hana ka nutsuwa ina ta sallah iya ta buga ma kofa ya halatta kai subhanallah in ya ji subhanallah in mai hankali ne ba diga bane shi ya kamata ya gane wannan mutumin sallah yake yi an gane kenan yin tasbihi idan wani abu ya bujuro maka a sallah wannan babu laifi to amma sabbaha rajulun malam yace namiji ne zai yi tasbihi ina fata ana fahimta to sai suka raba tasbihi waliman ɗinka gyara wajibi ne in gyara waliman ne wajibi ne amma in wani ne yake maka sallama a gida ko na abu ya faru wannan ko mustahabbi ne kenan yin tasbihi a sallah in liman ya lalata sallah ko wani abu ya faru wannan wajibi ne amma yin tasbihi saboda wani abu ya bujuro maka kana cikin sallah ɗaya daga cikin larurorin na faɗa wannan shi ko musahabi ne ba wajibi bane ba to namiji ne ma yake tasbihi to idan yayi tasbihin yayi yawa fa subhanallah an buga subhanallah ka jera musu wajen guda goma sha bakwai suka ce wa in kasurat tasbihu lam tabdu lis ko da tasbihin nan ya yawaita sallah bata baci ba kuna tare da ni wa saffaqat imra'atun bi batni kaffiha ala zahri al-ukhra to ita kuma mace za ta yi tafi ne an gane ko da hannunta haka za ta yi haka ala zahri al-ukhra bi batni kaffiha da cikin tafin hannunta amma ala zahri al-ukhra abinda muka san tafiya ake yi haka ko to jama'a wannan tafi haka haka haka kun ji wannan sautin to sautin mata ne ta idda aka ce namiji ya tafi sai dai yahudawa a filin kwallo tafi dai ba ga wani abu ya na burgewa ba fa fa fa fa fa manzo Allah ya ce innama tasbiqu lin nisa jama'a tafi tafi tafi na mata ne amma namiji mai yake Allahu akbar ko subhanallah wannan fa a yaren addini ba yaren zamananci ba ba taron siyasa ba ba taron kaza ba shi yasa za ga jahilcin wasu a masallaci ko ana lacca ko an yi wani abu sai ga suna haka a ina wani bai je makaranta ba ko kuma wani babban mutum ana wani taro na addini wani abu ya burge shi ga yana haka a innama taswiqu lin nisa mata ne aka ce su yi to shi su kuma mata kafin su a sallah ba irin na waje bane asali mata ne suke a yarere a yarere a yawa ce ce suke ko ba gaba ne ba can wanke harkar su ce ba namiji ba sai dai dan daudu mara zuciya ina fata ana fahimta to amma a sallah fa saboda sautin fafafa din na mata yana iya fidda wani sha'awa ko wani abin so to kuma sallah ake sai ta yi haka haka haka ala zahar kafiha ta bayan hannu haka ake kenan idan mace tana sallah da liman sai liman ya samu matsala a sallah mazajen duk suka rude an yi mana wata tambaya wai wai an yi sallah raka'a uku gaba ɗaya ji aka mun tambaya a wurin karatu du masallacin raka'a uku a uku aka yi aka yi assalamu alaikum liman yayi gaba ya tafi mamu aka yi ta gaisawa duk aka tafi malam ka jira kanwa sai wani a cikin su sai ce kai raka'a uku aka yi wallahi ni ina je gida zan cika raka'a ta daya sai ya yi magana wani ya ce gaskiya raka uku a kai amma duk an waƙa yankin wai shi ne aka rubuta mun tambaya wai ya hukunci wannan sallah malam yanzu rudin mu ya kai ga du masallaci ai raka'a uku gaba ɗaya ba mu ba mu ba mu farga ba kai Allah ya sauke to kun ji dai in abu ya faru da da tafanin ta dai ko manzo Allah ya ce idan na bakum shirun fi salatikum fal tusabbih rijal wal tusabbihun nisa maza za su yi tasbihi mata kuma su abin me yace wa yabsuku fi salati an yasarihi wa fil masjid fi thawbihi idan kaki ya kama ka koma jina duk wani abubuwa ne na ayyuka a sallah da aka halatta yabsuku ku lura da rubutun littafin ku da me ya kawo da sinin ko da safi da sadin ko to wannan kalmar yabsukun tana da wajihi uku ya halatta ko ka ce yabsuku so so yabsuku tasirat alladina ko kuma kai ta sinun ta kalla saufa ta alamuna yabsuku ko kuma yabzuku duk ya halatta yabsuku bisad yabsuku bisin ko yabsuku duk sunansa ne tofar da yau ko busaku ko buzaku ko busaku duk ana nufin tofar da yawo ko kaki a cikin sallah to idan ta kama ya za a yi hagun ɗinka ta hagun za ka yi kaki ya zo maka duk da an hana mun karanta a baya cikin makaruhin sallah ƙaƙaro kaki mutum ya kan wannan ba a yi a cikin sallah makaru kun gane to amma idan ya zo maka sai ka sa ta hagun ɗinka ta hagun ɗinka duk inda za ka samu aljihun hagun ne a'a wani hankici ne ta hagun kaga kenan kuskure ne mutum yana sallah ya tofar da yawo ya karba da hannunsa na dama ya sa aljihunsa na dama kuskure ne hagun zai yi to idan a cikin masallaci ne kuma in a cikin masallaci ne wa fil masjid fi saubihi duk wanda zai yi kaki a masallaci in yana da tishu ko toilet paper ko wani tsumma to ya saka in babu ya daga rigarsa haka ya fab ya zuba a rigarsa fi saubihi ba fa zaka zuba ne a cikin masallaci a sau ba ka kula a da aka ce masallatan da babu filasta babu daɓe babu tayar babu komai zai daga kafarsa ta hagun ya tona wannan aikin shi ma ya halatta yi tono mai zurfi sai ya jefa kakin sai ya take ya binne wannan ya halatta to amma yanzu wannan hukuncin ba za mu faɗe shi ba a nan a masallatan mu a nan dai ai bai zai bakar wani zai ta yaba mana majina a kafarsa ta hagun bai zai yi ba kun fahimce ni to sai yayi to ya zai yi idan ya saka hatta malaman fiqh sai da suka yi bayani idan mutum ya saka kakin a rigarsa yana cikin sallah ko majina ko yawo haka sai ya haka saboda kada asar din wani ya ga kambalan majina ko yawo a rigar ka sai ka murje shi haka ka murje shi wannan duk babu laifi yin kaki a cikin masallaci ka wannan albusaku fil masjidi ko albusaku fil masjidi khati'atun wa kafaratu dafnuhu akwai hadisi akan wannan kafara shine ka binne idan akwai ƙasa a ciki sannan um yace wa tusallu salatuhu ila sutratin an sunnanta mutum in zai salla ya saka sutura wannan mun yi bayani akan yin sutura manzo Allah yace idza salla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha lalle ya salla yana kallon sutura kuma ya zama yana kusa da wannan sutura din qa'imatin ka akhiratir rahli susurar ta zama tana tsaye ka akhiratir rahli kamar irin ina itacen da ake sawa a ƙarshen shi wato a ƙarshen kugun dabba ba ma hawa jakuna ba ma hawa raƙuna raƙuma ba za mu gane ba amma masu hawar raƙumi masu dukan raƙumi ko masu dukan jaki itacen su da suke amfani da shi sai su soke shi a bindin akhiratul rahli kenan kayan su da suke sawa sai sa shi a bindin mai a bindin raƙumin ko a bindin jakin to wai ana so a kwatanta maka wanda za ka yi suturar da shi irin wannan itacen da yake da tsawo kamar zira'i ko makamancin haka sai ka sa shi kuma kana ana so ne ka sa shi a tsaye shine ka'ima yana tsaye duk da cewa jama'a an samu wasu riwayoyi da suka nuna an yi sallah babu sutura kamar misali riwaya ta zo manzo Allah ya yi sallah a wurin da ba kowa a cikin daji ba kowa sai ya sallah fi fada babu sutura hadisi Imam Ahmad da Imam Abu Dawud Imam Bukhari ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas sallallahu alaihi wasallam bi mina ila ghairi jidal annabi ya yi sallah a mina a mina daji ne ila ghairi jidar babu katanga a gabansa wasu a riwaya aka ruwaito cewa an ila ghairi suturati kenan wannan yana nuna in a waje ne ba a cikin gari ba a wannan kaulin zaka iya sallah babu sutura tunda ai babu mai wucewa ta gabanka an ce ka sa sutura ne saboda mai wucewa ta gabanka ko yiwuwar wani zai wuce amma wanda yake daji shi shi kadai ba kowa zai iya sallarsa in an lura da waɗannan hadisai wannan wani kauli ne daga cikin akwalul ulama kaimatan yace a tsaye ake kafe ta kuma suturar ba a kwance ba duk da cewa akwai riwayoyi da suka zo ba wannan ba um, idan mutum ya zo a zai yi sallah da sanda inda hali ya tsaye da ita idan gurin mai tsandauri ne dutse ne to ya zai yi kaga za ka kafa ta ne inda yadda za ta kafa ko to ya za ka sa ta sai ka sa ta wato a kwance a kwance arzan sai ka shimfiɗa ta haka yanzu a ce wannan itacen ne ba wai in za ka yi suturar za ka tsaye da ita haka kwantar da ita haka ba sai ka yi haka kun fahimci wannan to in a tsaye ne kuma ana so karka sa ta a setin tsakiyar alƙibla wannan maganar fuqaha ne wa yustahabbu hirafuha an alqiblati qalilan ka dan matsar da ita kaɗan ba setin alƙibla ba ko ne hagun ɗinka ko dama ɗinka wannan babu laifi kamar yadda riwaya ta zo daga imamu ahmad da kuma imamu Abu Dawuda hadisin Miqdad duk da cewa hadisin yana da rauni akwai riwaya da ta zo ita ma aka ce fa in lam yajid shakhisan fa ila khattin in bai samu shakhisan ba bai samu wani abu ba wato mai gangan jiki bai samu itace ba bai samu dutse ba bai samu wani abu ba ko dabba ce take bacci za ka iya sutura da ita in ka tabbatar ba za ta tashi ba kafin ka idan amma ba a yin sutura da karamin yaro mara wayo ka yi sutura da shi ke tashi ya tafi sai dai mai wayo ka ce kai zauna kar ka tashi ina fatan kuna fahimta to idan mutum bai samu ko ɗaya to sai ya zane shine fa ila khabdin to ya ake zanen kamar wata ake zana shi sai ka zo gaban ka inda za ka yi sallah sai ka zana kai kofin ɗin sa ka kamar wata shine fa ne khutta khattan wasu malamai suka ce ba wani magana kamar wata duk inda ka zana kawai ka ja layi kana nufin suturarka kenan kar a wuce ta gaban ka fa in lam yakun ma'ahu asan fa li khutta khattan hadisi imam ahmad da imam abu dauda duk da wasu malamai sun taba hadisin amma dai imam ahmad ya ruwaito shi kuma imam abu dauda ya ruwaito shi da imam al-baihaqi wa tabtulu bi mururi kalbin aswad bahim sallah tana lalacewa idan bakin kare bahimi ya wuce ta gabanka me bahimi bakin kare bahimi wanda babu wani launi a jikinsa in ba baki ba yani aswad khalis tataccen baki bakin karen da yake akwai ratsin fari a jikinsa ba shi ba ne mai dabbare dabbare ba shi ne bahimai ba amma duk inda ka ga baki kare wuluk har wani kyalkyale yake to wannan kana ganin sa ka gudu wallahi shaitan ne manzo Allah ce al-kalbul aswadu shaytan yana wucewa gaban ka indai kana sallah ka sake ka rika mace sallah kawai na'am eh zanen da duma to ai ba kai ka zana ba ko cewa kai fali khutta sai dai kuma wataƙila inda kake din babu ba zai yi azana ba ko kamar yanzu a nan in za ka yi ba zai yi kai zane ba a nan a oke to na gane kana nufin zanen sahu wai mutum ya zo in zai sallah in bai samu sutura ba zai gilma maka sai kai amfani da wannan zanen e idan fa illam yajid ne in baka samu sutura ba kai amfani da wannan yayi zaka iya yakansa in zai wuce tsakaninka da zanen amma baka masa adalci ba baka mai adalci ba dan ba zai iya fahimtar wannan shine sutura ba tsakani da Allah alaihi aminu eh to ai magana gaskiya ake eh gaskiya ne akwai masallatan da ba a girma masallar mutane tabbas masallatan ahlus sunna ne ma wasu ake kula da darajar sallah amma wani wallahi in ma ka tsare shi ma buge akwai wanda ya miƙa ni maki ya wuce shi kaga wannan shari'a ya ci mutunci ba mutumin ya ci mutunci ba amma dai a babin larura idan babu za ka iya ji a ranka cewa wannan zanen kame da shi sutura sai dai kuma ba lalle ne ya maka aiki a idan wani ba dan bai san kame da shi a matsayin sutura ba amma fa duka wannan idan babu ne ina fata ana fahimta to sai maganar bakin kare ko yawwa idan ya wuce wato tsakanin mai sallah da suturarsa ya lalata masa sallah kawai faqat malam yace kadai kun san me yake yi sai yace muku faqat saboda akwai riwaya da ta ce mace tana lalata sallah in ta wuce ta gaban ka kamar shi mai littafin nan yana da ta cewa akan riwayar cewa mace in ta wuce ta gaban ka sallah ta wuce ta lalace da kuma jaki da shaidani in za a iya gan shaidan da waɗannan abubuwa bakin kare mace jaki shaidan in sun wuce gabanka sallafa ta lalace ga baki ɗaya kawai za ka sake ka riƙa mace salat ne kamar yadda riwaya ta zo to a taƙaice dai manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi cewa alhimaru wal kalbul aswad bakin kare da da jaki in sun wuce gaban mai sallah sallah ta lalace ga baki daya akwai kuma riwayar da ta zo ta ce da mace nana Aisha ta ce a ba ku fahimci hadisin bane ya za ku hada mu mu mata a layin bakin kare da jaki tace ni da ni da annabi yake sallar dare a gaba na ma'ana ina gabansa ina kwance malam annabi yana kiyamul laili yana ta zubga karatu na Aisha tana kwance ta ce ta miƙe ƙafanta idan ya zo zai yi sujada ta ce sai ya taɓa ƙafata ba ma fa in wuce ba taɓa ni ma yake ya taɓa ƙafata sai in janye ka duba mata fa sai ta ɗage in ya gama sujadar in ta ji ya miƙe sai ta zama miƙe ƙafanta kuma bai zo ya rufa ta da zagi da safe ba in kai ne da itace ma za ka buge kamar wata gida ka ce ba ta tsoron Allah ko ka ce sai ta tashi ita ma ta yi sallah ai wata ilin uzurinta daban naka daban ina fata ana fahimta To, wannan dai shi ne akwai saɓanin malamai a dangane da hukuncin wucewa sallah na mace wannan nana Aisha ita kanta tana musanta wannan hadisin ko tana kawo gyara. Sai abu na ƙarshe wa lahu ta'awudu inda ayi ayati wa idin wa su'al. Ya halatta mutum ya nemi tsari a wajen aya da take magana akan narkon azaba. In ka ji liman ya jawo ko kai ka jawo guri da Allah yake bayani akan bala'in azaba to za ka iya cewa Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam kaga wannan magana ce ba karatun Qur'ani bane amma ya halatta kuna fahimta na kana zabga qiyamul layl kana karatu ko tarawih ko tahajjudi misali ko ma sallar farilla in ka kawo aya ta neman ta azaba to ya halatta a sirrance ka nemi tsari Allah ya tsare ka da kuma wanda aka ce a roƙi rahama Allahumma inna nas'aluka aljanna sai ka dora karatunka inda ayati rahmatin a wajen ayar rahama walau fi fardin ko da ko a cikin sallar farilla ne saboda akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito sallaitu ma Rasulullahi Huzaifa yace na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare yace ya bude suratul baqara yayi ta karatu Huzaifa yace ina ta bin sa ina tsammanin zai yi ruku'i in ya karanta aya ɗari abba annabi ya da wucewa ya ce ya daɗa ci gaba har sai da ya zo hude ya shiga ali imran ya shiga nisa'i ya ce amma fa ni na ji duk inda annabi ya zo ayar da take magana akan azaba sai ya yi birki ya roki Allah ya tsare shi daga azaba ya ce kuma na ji duk inda annabi ya zo ya ji ayar rahama ta aljanna sai fa ya tsaya ya roƙi Allah Allah ba shi aljanna daga nan suka ce ashe ya halatta idan mutum yana sallah yana bibiyar karatunsa ya zo inda aka yi maganar azaba ya nemi tsarin azaba ko da kuwa wannan tsarin da zai nema din ba addu'a ce da cikin Qur'ani ba magana ce zai nemi Allah ya tsare shi ko kuma ya nemi Allah ya ba shi rahama wannan babu laifi ina fata ana fahimta Na'am a wanda yake karantawa shi da yake karantawa kai da kake karantawa. Yace ai kaga Huzaifan bai ce shi yana yi ba. Yawwa. A an ruwaito a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a sallah yayi addu'a a sallah ba karatun qur'ani ba in in zance ya muku nauyi dan naga hankalinku kaman ba tare da ni kuke ba yace an ruwaito ya karanta alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta a cikin suratul qiyamah idan duk da annabi ya karanta suratul qiyama baya ruku'i sai a shi bayan ya gama karatun sai ce subhanaka fa bala kuma ya ruku'i yanzu wannan subhanaka fa bala karatu ne qur'ani ne addu'a ce kinan ko a cikin sallar farilla ne mutum zai iya mai wannan addu'a din idan ya ga dama ba fa dole ba yanzu ka zo makaranta in ka ji wani yayi kaka ce jahili ne na ƙarshen suratu tin ƙarshen wattini wasu zai cin wannan hadisin da ibi ne bai inganta ba wannan shine abin da malam ya rufe ƙarshe cikin ainihin wato wannan babi da muka karanta sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi bayani akan rukunnan sallah bi idinillahi ta'ala abinda na faɗa daidai Allah shi mu lada wanda ne kuskure ko tutuma shi Allah ya mana afwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum